bismillahir rahmanir rahim matashin karatunmu shine annahayu hani hani shi ma akwai inda zaga an hane ka to hanin hakika ne akwai inda zaga an hane ka amma ba hakikanin al'amarin hanin bane akwai wata wata ma'ana ne da ake son a kawo gurin yoyi a ka'ida ta ce mana annahayu talabul kafi annahayu shine neman kamewa anil fi'li ga gabarin aikata wani aiki ka kame gabarin aikata wani aiki ala wajhil isti'la ta hanyar ɗaukaka wato ma'ana wanda zai umurce ka haka nan ma wanda zai hane ka in dai hakikanin hani ne ko umarni ya zanto daga saman ka ne zuwa na ƙasa yanzu kaman babanka za ka bugi wani yaro ka danka ladabtaci da shi ya ce kar ka buge shi ladabtar da shi kawai kar ka buge shi ai wannan annahu ala haqiqatihi Allah ya ce maka annahu ala haqiqatihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ala haqiqatihi sai dai kuma akwai wani lokacin da kuma ba hakikanin hana kan bane a ga ana son a yi guiding ɗinka ne kamar yadda za mu gani linnahi sigatun wahida hani a larabci yana da siga ne guda ɗaya kawai tal hiyal mudari'u ma ala annahiya shine mudari inda aka kawo shi tare da Allah annahiya qad takhruju sigatun nahyi haqiqa sigan hani zai iya fita sigogin hani za su iya fita an ma'ana hal haqiqa bane ma'anonin sa asali ina ma'anin ukura zuwa ga wadansu ma'anona daban tustafadu min siyaqi amma za a iya fahimta ne ka siyaqin jumla wa qara'in al-ahwal da alamomi na halaye jam'u qarina ko ka du'a'i wani lokaci hani ne amma kuma addu'a ke yi rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana okay yanzu kana hana ubangiji ne ko an bugi laifi kare kama mu ko kuskure a'a wanda sai da ya ce eh umurni ne nan amma yustafadu minhu addu'a waliltimas da kuma neman abu birifkin ko wata manni hani ne amma guri ne ake bin shi wal irshad da kuma irshadi wata bih da wautarwa wata is da kuma ɗaya kewa afuwan da yin tir da abu kamar ta izo ya daukan ɗebe kewa ɗebe tsammani afuwan ɗebe tsammani ba kewa ba ɗebe tsammani ko da ke za a ce kuma ya cewa ɗebe kewan wala ta yi asumin rauhin lahi jamil a gashi nan a tahdid wani lokaci za a hane ka amma kuma menene narko ne wata haƙir ƙalak sa'ufiya wala tukallimun ik sa'ufiya to ai dama suna cikin wutan ne to za su ƙara shiga ne ga misalanmu nan wanda da su ne za mu dakata insha Allah taubih wautarwa a wautar da mutum kala ta'ala fin nahi ubangiji Allah sun ta'ala yana cewa wajen hani wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan kada ku kuskura ku kusanci dukiyan maraya sai dai da abin da yake mai kyau ne watan karka kuskarka kuskura ka taba dukiyan maraya sai da wani abin da yake mai kyau haka ko makamacin wannan to kaga nan wala taqrabu hadha sigatu amrin nahyin wan nahyu huna ala babihi al haqiqi wa qala fi nahyi an qata al insan rahimahu yayi hani sannan kuma yake cewa wajen hana mutum ya yanke zumunci ko wala ya atali ulul fadli wala ya atali ko kuma ka ce ulul fadli wa ulul fadl sannan ma abu ta falla minkum daga cikin ku la ya atali kada ya rantse wasa'ati da yalwa kada su rantse wato ma abu ta falla daga cikin ku kada su rantse cewan an yi utu ulul qurba ba za su sake kyautata ma ma abu ta kusanci ba kun gani to anan akwai mene anan wala ya atali hadha sigatu nahyin wa sigatu nahyi huna ala babil haqiqi wa qala fi nahyi an ittikhadhi bitanati su ubangiji Allah yake cewa wajen hanin hani akan rikon mummunan aboki ya ayyuhal ladhina amanu ya kodin da suka yi imani la tattakhadhu bitanatan min dunikum kada ku kirin abokin tattaunawa daga waɗansu ba daga cikinku ba wala ya anulukum khabala ina shahidin ma'anan la tattakhidhu bidanatan la ya alunakum khabala kaga duka nan hani ne ko wal amru huna wal amru huna yustafadu minhu al kaffu anil fi'l ba kaman wancan kaman sauran al kaffu kamewa kar ku yi kaza wa hani ne shi ma ai da babu ladin sai ka ce ya aluna lakum suna rantse muku ya aluna afwan okay eh okay nan ah, nafi ne nan nafi ne nan ai ga nuna nan ko nafi ne nan shahid din mu shine la tattakhidhu wa qala muslim bin walid bin firrashid muslim bin walid yake cewa game da harun rashid la ya adi man kahima al-islam min malakin la ya adi man kahima al-islam min malakin kada wani kariya na musulunci ya hana ka daga wani masarauci aqamta qullatahum haka ne ko aqamta qullatahum min ba'di ta'widi akamta wanda ka tsayar da kullatahum kololuwansu min ba'di ta'widi bayan ya mene bayan ya karkace ta'widi ai ta'widi ya karkace la ya'di manka wannan menene al'amur hadha huwa hadha sigatu nahyin ko to ma za yi safari min sigatu nahyin huna addu'a tunda na ƙasa ne yake neman harun rashid ko bukar abu tayyib sifi saifin daula abu tayyib na cewa game da saifin daula fala tubligahu ma aqulu fa innahu shuja'un mata yuzkar lahu ta'anu yashtaki la tubligahu kada ba ku isan masa da ma aqulu abinda nake faɗi wato kun ga da abinda nake faɗi ne ba saifin daula kar ku je ku faɗa mishi fa fa innahu shuja'un shuja'un saboda shi wallahi da kare mutum ne fa mata yuzkaru yuzkaru ta'anu lahu duk lokacin da aka tana mashi suka da mashi ya staki ko sai ya begen suka da mashi sai ya ji na sun ya suka da mashi din to ina shahid din mu fala tubligahu ma aqulu ko ka gani nan hani ne ko to fannahu huna ayyana wajhal amr huna ila musawihi fil abin nan kaga iltimasi ne nan eh abokan shi ne yake cewa kan su je su faɗa mishi kan su je su faɗa masa ibn daula irin abin da yake mana yake ban shi da shi saboda duk lokacin da aka faɗa mishi suka aka ambaci suka a gaban shi sai murmurin yin sukan sunan al'amuru huna yusuf hadu minhu aliltibas wa kala abu firas fi madahi al-amiri abu firas yake cewa wajen yaban amin abu nawas shukran abu nawas ya naqula tasami aw tablugi malika taqbilu rahatihi war rukn siyani mata mata tahutti ilayhi ar-rahla salimatan tastajma'il khalqa fi timthali insani ya naqu kaga na akwai tarhim ya naqatu ne sai dai bata ko ya talhatu sai ka ce ya talhu wannan na ce mai tarhim a cikin nahau annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma Aisha ya Aish malaki rabiya ko la tasami ya ke wucin nan taguwa la tasami kada ki kosa au tabulaga malikan ko ki je ki kai masarki labari wanda takabilu rahatihi sumbantin tafin hannunsa shine raha tafin hannu war rukuna da kuma sumbantin rukunul yamani siyani ɗaya ne mata ta hutti ilaihin rahal salimatan domin mata ta hutti rahalu ilaihi salima duk lokacin da abun hawa ta tafi ta taka ta tafi wajen ha- ta tafi shi wajen shi salimatan lafiyayya tastajma'i alkhalqatu za ta halitta halittu fi timsali insani cikin sunan gunkin dan adam ina shahidin ma nan ya naku ya ke taguwa la tasami aw la, la tablugi dabba ce fa yake mene yake hananta anan to hani nan min babihi ne ko kullu salababihi ma za yustafadu minhu tamanni ku duba ana ce mata abu tamanni idan ka wuce hantar da abu s- magana zuwa ga wani wani mutum kun gani sai ya zama tamanni ta fuskan majazi kuma sai ya zama al-majazul akali wanda ke za mu zo shi insha Allah to wa qala abul fir abul ala abul ala yake cewa wala taslis ila ahli dun danaya fa inna khala'ika sufaha'i tu'di hai Allah ku shi kyauta Allah ya samu dace wala taslis karka zauna ila ahli danaya zuwa ga mutane makaskanta ahli danaya kenan jam'in dani makaskanci karka rinka zama tare da makaskanci saboda in baka sani ba fa inna khala'iqat sufaha'i saboda halaye da ɗabi'u na wawaye tu'udi suna ƙetarewa daga su masu halayen zuwa zuwa waɗanda suka zauna tare da su to la ta wala la tajlis ainan hani ko to ma za istafadu min min min an-nahy huna al-irshad guidance ne kar ka je ka rinka zuwa da wawa kada zama tare da mutanen da tare da wawayen mutane domin idan kai wasa kai ma sai ka zama irin su irshadi ne wa qala abul aswad ad-du'ali abul aswad ad-du'ali shine ya fara kirkiro da rubu- da rubutu ilimin rubutu da rubutu a ilimin rubutu a oki shine ya fara yin wasu sila da dige-dige wasu sila da dige-dige لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى kada ka hananci mutane an khuluqin akan waɗansu ɗabi'u wata ate mislahu kai kuma sai ka rinka zuwa makwatankwacin su ma'ana kar ka rinka aikata abin da ba kyau kai kuma kana aikatawa aron alaika gaskiya aibi ne a gare ka arun azimun alaika aibi ne mai girma a kanka idza fa'alta idan har ka aikata haka ehe hadha amrun tahzir yusman minhu at-tahzir wa qala akhar wani kuma yake cewa la ta'ridanna li ja'farin mutashabbihan bi nada yadayhi falasta min andadihi la ta'ridanna kada ka binj- kada ka bijiro ma li ja'far kar ka kuskura ka birbijo ma ja'far mushtabihan kana mai kamantuwa bini da yadda da kyautan irin kyautan hannunsa domin falista min an dadi kai baka da cikin tsararrakin sa na afwan afwan la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu Waut- wautarwa ku tawbih tawbih ne yana nan a cikin shari'a za ku gani la tawbih ne reprimanding ko reproaching ko rebuking وقال تعالى وقال آخر عفوا لا تعرضن لجعفر متنفش أي من كانت wannan ko لا تعرضن لا تعرضن kaga wannan menene ma zan su fadi minhu eh ba zan su fadi minhu nahi huna at-ta'is albalasta min andarihi domin ko ka zo babu yadda za a yi kai ba tsarin shi bane ba za ka iya rina shi ba kai ba to saboda haka ka ana son ne wai ka to ka ci da tsammani ba ya fi karfin ka wal ah, wa- la tamtasil amri taqulu dhalika liman huwa dunaka zaka faɗi wannan ne ga wanda bai kai ka ba la tamtasil amri kada ka ce za ka yi kwaikwaye ni kar ka ce za ka misalci da ini kar ka ce za ka yi kwaikwayo da al'amari na Ehe. ma za su faɗi min huna At- at-tahdid tsoratarwa ba kar ka ce wallahi zaka kwaikwaye ni wallahi kace zaka kwaikwaye ni sai ka faɗi ni ba ka tsaran ka bane ruwa ba tsaran kwando bane kana abu tayyib ya haju kafuna abu tayyib yana yin zambo ya yi zambo ga kafur yake cewa ya haju shine yana yin zambo la tashtari al-abda illa wal asama'ahu innal abida la anjasu manakidu ai na'am yace la tashtari al-abda idan zaka sai bawa karka siya bawa illa wal asama'ahu face tare da shi akwai sanda in dai ba za ka siya to kaka sai shi da sanda inna labidi saboda ka san bayi la an jasu tabbas fa su na jasusa ne manakidu sannan kuma su marasa alheri ne watan alherin su ba yawa na shahidin mu la tashtari karka saya al'abda karka sai bawa to wannan ma za ji su fadi min al'amur huna at-tahqir a gani at-tahqir idan ka je gurin nan ko kuma ina baka shawara kar kai abuta da wani don wannan wannan wa wannan balidi ne an abinci wannan ko ana at-tahqir eh an wulakantarwa ne an yi disfiguring da mutum an kaskantar da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk